الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدم دار العظيم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ادري لنا بحاضر الحضر وسائل في بالنزلة تأتينا بالجبري أمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو عشرين تقص زواجا أغسطس محرم idan sai na rasu Allah su wasu masu na alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan August 2022 za mu tashi daga inda muka tsaya cikin katinmu na kashi ilbas an faris da khatimi abil abbasi faslun ilam ya akhi rahimakallahu anna Allah wa an taqarraba ilayhi shibran taqarraba ilayhi zira'an an karasa fasali shehu radiyallahu ta'ala an yace ka sani ya jikan shau feji na 272 Allah ya ji kanka an Allah cewa Allah ta raka wata alaman ta karraba ilaihi shibiran wanda ya kusanci Allah da ɗani guda da taƙi ɗaya ta karraba ilaihi zira'an Allah ta raka wata ala zai kusanta gare shi da zira'i yi ma'ana komai yadda ka kusanta da Allah komai yawansa komai kankantar kusan kusantar da kai ga Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai kusance ka fiye da wannan yawan kusancin da kai bi ma'ana shine karkashin abin da Allah yake cewa wallazina jahadu fina la nahdiyannahum subulana idan kai kokari a tafarkin Allah Allah tabaraka wa ta'ala abin da zai saka maka zai yi maka ne linkin ba linkin kwatankwacin kokarin ka da kai ila akhir al-hadith al-qudsi zuwa ƙarshen wannan hadisi na qudsi ولم يخذ بذلك متقدما ولا متأخرا ولا أحمر ولا أسود وسواد الجسم لا يمنع من بلوغ درجة المقربين بل قد ورد في الحبشة وهم السودان الإيمان لو كان في الثريا لنالوه يتي wannan girma wata kan wannan fasali abinda muke so a fahimta cikin fasalin nan shawai bayan yasa radiyallahu ta'ala ne yana so yayi magana ne akan ka sani wannan a sufantakar da wannan darajoji da sufaye suka samu ko abin da aka faffado a wannan littafi tun daga farkon har karshen har samun makami na mushahada da makami na ru'ya kakkai tunanin kawai sai a zamanin annabawa daga wannan zamanin ko zamanin sabbai ko zamanin tabi'ai ko asba'u tabi'ina daga wannan zamanin babu wani a doron ƙasa da zai wanzu da zai samu irin wannan makamin ya ƙare saboda yawan zunubai da ake da shi a wannan zamanin kan kuma kai tunanin a Allah ya zaɓar wa wa'insu jama'a ne a ce fararen fata ne larabawa su kaɗai za su iya samun wannan makamin banda wa'insun su a'a shi ne shawar radiyallahu ya ce Allah bai keɓanci wannan makamai ba da dukkan makami da ka sani cewa ga waɗanda suka zo daga farko-farko zamanin sabai tabi'ai da atba'u tabi'ina wala mutu akhiran bai kuma ce a'a sabai da tabi'ai ba za su samu wannan ba sai waɗanda suka zo daga karshe ba wala a kuma bai keɓanci waɗanda suke fararen fata kaɗai ba bai keɓanci waɗanda suke baƙaƙen fata ba a'a kai hasali ma mu baƙaƙen fata da ake rainawa mu sani shi baƙin fata kala kala baƙi ba ta hana mutum ya kai ga mukamin ko darajar waɗanda suke makusanta Allah don cewa kai ɗan afirka ne ba shi yake nuna cewa ba ka samun mukami ƙololuwa ba a cikin wilaya bari ma dai ya zo a cikin hadisi a maganar da manzo Allah ya ga mutanen Habasha kuma wa'inda mutanen Habashan baƙaƙen fata ne domin 'yan Ethiopia ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-imanu law kana fi surayya lanaluhu da imani zai kasance yana can sama kusa da tauraron surayya tauraron surayya shine tauraro wanda yafi kowane tauraro nisa to da a ce imani yana nan wajen saboda tsabar nisansa to da mutanen habasha sun samu wannan imani warada salmanu minna ahalal baiti ga hadisi nan ya zo manzala sallallahu alaihi wasallam ya kalli salmanu ya ce salmanu yana tare da mu mu albaiti wanda kowa ya san cewa Salmanu ba balarabe bane ba ba farise ne kaga ba ba balarabe bane ba kuma yadda abin ya kasance ko shine za a yi yakin ahzab ne amma zalla sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a ai haka a haka gwalolo a haka rami a gefannin Madina da kewayenta baki daya saboda hana makiya shigowa cikin Madina annabi sallallahu alaihi wasallam da shawarar shi Salman al-Farisi saboda haka da aka zo sai aka ce wannan bangaren ya zamanto al-muhajiru na mutanen Makka su za su haka wancan wannan bangaren wannan bangaren kuma mutanen Madina su za su haka sai aka zo shi Salman bai san shi dan wanne bane ba shi bangaren mutanen Makka zai je muhajirun ko kuma bangaren mutanen Madina zai ce al-ansar sai mutane maka suka ce a salmanin namu ne ai hijira yau daga garinsa ya zo ya karɓi musulunci mutanen madina suka ce a ina salmanin namu ne ai da ya yi hijira gabanin zuwa manzan Allah yana madina don haka namu ne da rikici ya shiga sai manzan Allah ya ce to duk kwata da hankalin ku salmanu minna ahlul bait salmanu yana daga cikin mu ahlul bait dan haka bangaren ahlul bait daban bangaren mutanen madina daban mutanen makka daban kowa aka bashi bangaren da zai haka to kaga shi balarabe ne ba balarabe ba ne ba ba kuma ba ƙureshi ba ne ba amma yau gashi ya samu wani daraja ya zamanto daga cikin ba ma ƙureshawa ba daga cikin alibaitin rasul sallallahu alaihi wasallam wa fil jawahir al-hisan inda qawli ta'ala ya zo a cikin littafin jawahir al-hisan nan wajen faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa akharin minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-aziz al-hakim cewa wa akharin da mutanen da suka zo daga bayan sahabbai ba su aiki irin nasu ba amma Allah zai gada musu aiki a irin na sahabban huwal azizul hakim zai hada su a cikin ladan nake nufi huwal azizul hakim hakika Allah tabaraka wa ta'ala mabwayi ne mai hikima wa qad su'ila rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man al akhiruna su wane ne wannan al akhirun da Allah yake magana wanda suka zo daga baya fa akhadha bi yadi salman annabi ya riko da hannun salman faƙala ya ce laukana dini fi surayya lanalawo rijalin min haƙula'i ya ce da addini nisansa ya kai nisan tafiyar da za a je a tadda turaren surayya to da mazaje irin salman farisi da sai sun same shi nisan manzo Allah haka duk wanda ya san tarihin salman farisi mutum ne wanda ya sha wahala babansa mai arziki ne bayan kuma arziki bannan masani ne daga ilimin nasara addinin nasara shi kuma ya riga ya san cewa wannan addinin yana ji a zuciyar shi ba shi bane addinin gaskiya a'a babansa ba majushe ne afwa yana ji a zuciyarsa cewa wannan bautar wutar da muke ba ita ce addini ba saboda haka wata rana ya fita ya je tara ana yin addini irin addinin nasara ya gudu ya bar gidansu ya taho ya ji yadda ake yi ya je ga babansa babansa ya ji sai ya ji tsoro kada samani ya fita daga addinin iyaye da kakanni ya kulle shi ya saka mai sassari wata rana samani ya tarar da wa'insu mutane za su tafi za su yi tafiya ya ce don Allah za ku haɗa da wa'inda suke wannan addini iri kaza suka ce eh suka ɗauki salman suka tafi da shi zuwa wani gari ya haɗu da watakan ainihin shugaban nasara kristan ɗin wannan zamanin da ya haɗu da shi ya zauna yana koyan addini har sai da mutuwa ta zo wannan mutumin ya ce mun shi ka tafi akwai ka tafi gari na habasha a wannan gari sham afon za ka je ka tarar da wanda ya fi ni wanda shi ne halifa na a doron ƙasa idan na mutu amma ka bari ce na mutu da ya rasu ya koma zuwa wajen wannan shi ma ya ta bauta a wajen wannan mutumin da mutumin na yarsu ya tambaye ya tambaye wani su jama'a da Allah ku kai ni zuwa ga wanda yake mafi sani a wannan addinin suka ɗauko suka to da shi ya kariba madina suna zuwa suka suka yaudare shi akan hanya suka sai da shi a matsayin bawa haka aka ringa fasin fasin da shi a matsayin bawa har aka kawo shi ya kariba ya zo karkashin wani bayahudi yana azabtar da shi yana aiki ne a gonar bayahudi ya ji labarin manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo ya karanta dama a cikin littafin cewa a daga alamomin wannan annabi shine baya cin sadaka amma yana cin kyauta sannan a bayansa tsakanin kafadinsa akwai hatimi daga hatimin annabtaka da ya ɗabi dabino iya abin da ya samu ya kai wa manzon Allah ya ce ga sadaka na annabi ya ce mun gode ya raba sabai da ciwa ya ce to ɗaya kenan ba shagari ya ɗebo dabino ya kawo ya ce wannan kuma hadiya na baka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci kuma ya raba sabai wata rana yana bin manzo Allah aka ce da asuba an yi rasuwa bayan an gama sallah annabi ya raka gawa za a je abin ne ta sai biyo bayan annabi yana liƙe yana so ya ga wannan hatim na annabi kaka annabi shi kuma ya sanya saki baya ya saki bargon bayan sa ya ga wannan abin ya karɓi musulunci to wannan nayi shi ne a takaice amma iya wannan takaicewar ka san ya sha wala kafin ya samu musulunci nan to shine manzo Allah ya ce inda addini nisan sa ya kai kamar nisan tauraron surayya to mazaje irin su Salman al-Farisi za su samu wannan addini kuwa kharajahu muslim wal bukhari bukhari da muslim ne suka suka rawaito wannan hadisin fanzur rahimakallahu kaifa khassa zalika bi qaumi salman wa laysa bil majlis aswadun ghayrahu khairu yace kai duba Allah Allah ya yafe maka ya kai mai karatu ya aka ga manzala sallallahu alaihi ya keɓanci salmanul farisi da wannan abin wanda a wannan mazaunin baki daya babu wanda yake dukkaninsu larabawa ne salmani ne kadai bakin fata wanda ba balarabe ba shine kadai wanda baubawa ba balarabe ba kenan ashe girma daga wajen Allah ba wai iya ga larabawa yake ba girma daga wajen Allah ba wai iya a mutanen farko bane banda mutanen ƙarshe lokacin da faila shawar radiyallahu ta'ala an ta bayyana munkiran da suka fara inkarin shi a Murtaniya su abinda suka ce ya za a ce wai kore abinda mutanen Murtaniya suke ce ma kore shine bakin fata waɗanda suke makira ya za a ce shine zai samu wannan faila ta shawci Jamal Abbas ga irin su Muhammad al-Hafiz shinkidi nan ba su samu ba a ce wai sai wani bakin fata to kaga wannan amsa ne ga irin wa'annan an fahimta ulmat anna sawada la rubbama kana fihi min khair daga nan za aka fahimci cewa ashe wai bakaken fata akan iya samun ma wani alkhairi a cikin su razaqana Allah fa ma asrar kalamihi wa kalami nabiyyi inna waliy zalika wal qadiru alai Allah ya azurta mu da fahimtar asirran maganganunsa da maganganun annabinsa hakika Allah tabaraka ta'ala majibancin lamari ne kuma ya iko ne akan haka wannan kada ya kamata ka fahimta a cikin wannan littafin ta da yana da cikin littafin da ya bayyana da sabil farati cewa kada ka da mutanen lokacin shehu radiyallahu anhu da mutanen yanzu kada ku yi tunanin cewa ai ya za a ce wai dan kasar Senegal ne kawai Allah zai bashi wannan kyautar a'a Allah yana yin kyauta yadda ya ga dama ne kamar yadda ya dauki Salman al-Farisi ya ba ya sa manzo Allah ya ce mai Salman min na ahlul baiti alhalin kuma ba ba ƙuraishi ba ne ba wanzur fil futuhatil makkiya li shaykh al akbar ibn al arabi al hatimi fi bab al tasi wal 20 fi ma'rifati sirr salman allazi alhaqahu bi ahli al bait wal aqrab allazina warasuhu minhum wa ma'rifati asrarihim tajid ma yashfi al ghalila wa yubri'u al alila shaw radiyallahu anhu ce kai koma zuwa ga futuhatil makkiya na shaw ibn al arabi a cikin babi na 29 cikin sanin sirrin salmanul farisi cewa wani sirri ne yake da shi har aka jibanta shi aka sadar da shi zuwa ga ahalul baiti da kuma kuduban da suka gaji sirrin nasa daga wannan bayanin da ibn al-arabi yayi zai warkar da mara lafiya kuma zai kosar da mai kishirwa wa fi ruhul bayani inda al-ayat mutaqaddam zikra a cikin ruwil bayani a karkashin ayar da muka ambata wanda ta wuce shine wa akhari na min lamma ya haqu bi mawal aziz hakim warawa warawa sahal bin sa'ad as-sa'idi anna nabiyya alayhi salatu wasallam qala manzal sahal bin sa'ad as-sa'idi ya rawaita hadisi cewa manzal sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'aytuni asqi ganaman sudan summa atba'atuha ghanaman ufra manzal sallallahu alaihi wasallam ya ce na ganni a mafarki ina shayar da watakan abinan tumakai baƙaƙe sannan bayan na gama kuma na zo ina kuma shayar da wayansu tumakai wayanda suke jajaye a wilaya a babakarin a babakar fassara min wannan mafarkin faƙala sai sai na abubakar ya ce ya na biyan layi an masu da fal'arabu wa'innan baƙaƙen tumakai na farkon nan wanda ka fara sharwa ana nufin larabawa ne wanda kuma suka biyo bayansu da ka zo kake shaida su su kuma fal'ajmu tatba'uka ba'dal ardi baƙaƙen fata ko kuma bobayi waɗanda ba larabawa ba za su bi ka bayan larabawa faƙala alaihi salatu wasalam manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kazalika awwala hal malaku haka nan mala'ika jibrilu ya fassara wannan mafarkin kuma haka lamarin manzon Allah ya kasance ko farkon tafiyar ai haka Allah ya ce mashi wanzar ashira ta kal aqrabina ko ka gargadi makusantarka wato kan mutanen ka makusanta kaga su ne fararen fata daga baya kuma dukka aka ringa aika da wasiku zuwa jojan su najasi wajen su a hirakalu wajen su kaisara wajen su kisa da sauransu wa fil futuwatil makkiya fil babis sadis wasiti abinda dai ake so a fahimta anan shine kada kaga Allah ya bawa wani baiwa kai tunanin bai cancanci bai cancanci wannan baiwar ba saboda me saboda zuwan sa a cikin bataccen zamani ko kuma saboda kankantar shekarun sa ko kuma dan kankantar kabilar da ya fito ko garin da ya fito a ita baiwa ta Allah yana bare ita ga wanda ya ga dama ne an gane وفي الفتوات المكية في الباب السادس والستين وثلاثمائة حيث تكلم على الخليفة في القرن الذي ذكر أنه رابع القرون الثلاثة يازو أتكون فتوات المكية أنا ابن العربي أبابي نتري أكو دي ستين دي شدة لوكتين دي ابن العربي الحاتمي yayi magana akan khalifa wanda yake kan halifancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya ce wannan a karnin amma abocin wannan makamin a lokacin da zai bayyana to zamaninsa shine zamani na wudin wa'annan zamanin guda uku da manzan Allah ya magana a kai da ya ce khairul quruni qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum wata kan alqurunul mufaddala manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairin alqarni alqarnatai shine alqarni da nake ciki ni da sahabbaina sai alƙarnin da ya biyo bayan wannan ƙarnin kai da ya biyo bayan wannan shine ƙarnin wata kan tabi'ai sai ƙarnin da ya biyo bayan wannan shine ƙarnin atba'u tabi'ina tabi'i tabi'ina kenan wa'annan sune mafiya alkhairan alƙarnatai to ƙarnin wanda ya gaji sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan su ko da kuma misali da ƙarnuka ne masu yawan gaske to ƙarninsa sa shi ne zai zama to ƙarni na hudu wanda yake biyo wannan ƙarnin guda uku masu daraja da girma kamar yadda ka san malamai idan suna lissafo khulafa'ur rashidun idan suka faɗi sayyidina Abubakar da Umar da Usman da Ali radiyallahu ta'ala alaihim ajma'in idan suka zo kan Umar bin Abdul Aziz sai ka ji suna ce mishi khamisul khulafa'i nabiyar dan halifofi wanda kuma ba shine biyo bayan su ba ko ina sayyidina al-hasan ina sayyidina muawiya da sauransu ya zo a karni mai shekaru masu yawa bayan wafatin sayyidina ali radiyallahu anhu amma me yasa aka hada aka hade shi tare da su saboda adalci da kwaikwayon aiki na wa'annan mutanen guda hudu haka zalika halifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ibn al-arabi ya faɗa cikin futuwatul makiyya kuma ya ƙara bayyana shi cikin anqa'ul mugrib yana maka magana ne akan shi zamaninsa zamani ne wanda yake kamanceceniya da zamanan nan guda uku wajen nagarta wa'allana bi anna rijalahu ala aqdami sahabati ridwanullahi alaihim ya bayyana dalilan da cewa wannan a zamanin halifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mazajen wannan zamanin suna ƙarƙashin dugadugan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bima ina idan ka ko dauke sahabban manzo Allah babu wanda ya kai su girma babu wanda ya kai su bauta wa Allah babu wanda ya kai su jin tsoron Allah ga yadda ya faɗa yake cewa inna Allah yastawzara lahu ko yastawzaru lahu da'ifatun khaba'ahum Allah fi makanun ghayrihi cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ajiye wa'insu khalifofinsa wanda ya ɓoye su a cikin taskar gaibinsa bi ma'ana wa'insu waziransa adla'ahum kashfan wa shuhudan alal haqa'iqi wa ma huwa amrullahi alayhi fi ibadi wa ma huwa amrullahi alayhi fi ibadi Allah tabaraka wa ta'ala yana yana musu kashafi ne yana yana bayyana da su ne ta hanyar kashafi da shuhudi domin su san hakikanin abin da Allah tabaraka wata'ala yake umarninsa ko lamarin Allah tabaraka wata'ala akan bayinsa فبمشاورتهم يفصل ما يفصل وهم العارفون الذين عرفوا ما ثم yake da shawararsu ne abin da ya bayyana yake bayyana abin da aka raba ake rabawa wa'innan waziran su ne wa'inda suka san abin da yake hadara Allah wa amma huwa amma shi ya'ani al-khalifatu shi halifa فصايب السيف سيف حق وسياسة مدنية يعرف من الله قدر ما تحتاج إليه مرتبتي ومنزلتي لأنه خليفة مسدد يفهم منطق الحيوان يسري عدله في الإنس والجاني من أسرار العلم وزرائي الذين استوزرهم الله له قوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين وهم على أقدام رجال من الصحابة sadaqo ma ahadullah alaihi wa hum min al'ajin ila akhir kalamihi yace amma shi kuma halifan wanda yake shine shugaban na wannan zamanin shine ma'abocin takobi na gaskiya da siyasa irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah tabaraka wata'ala yake sanar da shi wa'insu ilimai gwargwadon matsayinsa da martabarsa a wajen Allah domin shi halifa ne abin shugabantarwa a sama da dukkan wa'insu waliyan Allah kuma shi ne mutumin da Allah ya bashi makamin da yake iya fahimtar duka furucin dabbobin da suke duniya walau na doron ƙasa ne ko na sararin samaniya ne ko na cikin ruwa ne kuma adalcinsa ya gamu ga dukkan mutane da dukkan aljanu daga cikin asirai na ilimi kuma Allah tabaraka wata'ala ya gada mashi wa'insu mazaje su kasance waziransa kamar yadda Allah tabaraka wata'ala ya ce wa Allah tabaraka wata'ala ya daukan makansa alƙawarin ya taimaki muminai a duk inda suke dan haka shi ma halifa Allah tabaraka kamar yadda annabawa Allah ya ba su sahabbai masu taimaka musu a wajen da'awa haka ya taimaka haka ya gada wa wannan halifan rijalai a wajen isar da ma'arfa kuma wa'innan rijalan rijalai ne waɗanda suke ƙarƙashin dugadugan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah a sarako ma Allah alaihi suka gazgata abinda Allah tabaraka wa ta'ala yayi musu alƙawarin su yayi musu alƙawari wannan shine sirrin abin da yasa Shehu Tijani bin Usman yace mun ta aqdamu ashabil wilayatil fikhami mubtada ashabi Ibrahim misbahi zalami yace kuma abin da zai baka mamaki ka san su wane ne wa'annan aka ce a'a yace wa hum min al-ajim dukkan wa'annan da nake maka maganar su ba ba ba ba ba larabawa bane ba suna nan cikin baubayin bayin Allah waɗanda ba larabawa ba al-ishar takfil aqil ko Allah ta aframtu me yace bayan ki saboda wannan abu wa fi ruhil bayani inda qauli ta'ala ya zo a cikin tafsir ruhil bayani a wajen karkashin fadin watakan shehu faila ta maka magana ne akan ma'abota faila wa'inda suka wa'inda suke yan faila na gaske su shehu yake ta maka ishara bai fito ya gaya maka bane ba an fahimta wa fi ruhil bayani inda qauli ta'ala inna akramakum inda Allah atqakum ta'alilun lin-nahyi an at-tafakhur bil ansabil mustafad min al-kalami bi tariq al-istinaf at-tahqiqi ka an kila innal akrama inda ta'ala هو الأتقى وإن كان أبدا حبشيا أسود مثل مثل بلال yace ya zo karkashin faɗin Allah mafi darajar ku a wajen Allah shine wanda ya fi kowa jin tsoron Allah yace wannan ayar tana nuni ne zuwa ga kada ku ringa alfahari da nasabar ku ni dan waye ne ni jikan waye ne a'a bari abinda ayar take so ta gaya maka shine kowai daraja ana samunta ne a wajen wanda ya fi kowa tsoron Allah wanda ya fi kowa tsoron Allah ko da ko wannan bawan bakin fata ne baki kamar irin bakin bilalu fa in fakhartum fa fakhiru bit taqwa wa bi fadlillahi wa rahmati bal billahi ta'ala ala tara ila qawlihi alayhi salatu wassalamu ana sayyidu waladi adama wala fakhra أي ليس لي بالسيادة والرسالة بل بالعبودية فإنها شرف وأي شرف شو رضي الله تعالى عنه يتبع cewa yace idan har kun dage za ku yi alfahari to ku yi kokari ku ringa yin alfahari da nuna cewa tsoron ku da Allah ku yi alfahari wajen tsoron Allah ku yi alfari wajen falalar da Allah tabaraka wata'ala ya baku ku yi alfari wajen rahamar Allah kai bari ma ku yi alfari da Allah kada ku yi alfari da jininku kar ku yi alfari da danginku kar ku yi alfari da ƴaƴan da kuke da shi kar ku yi alfari da iyayenku ko dukiyarku ko wata sana'arku a'a yaya tsoron Allah ka yake da shi zaka yi alfari in ya zama dole sai ka yi alfari a'a yaya fallar da Allah ya maka da ita zaka yi alfari kai ka yi alfari da cewa ka fi wane da wane da wane da wane sanin Allah wannan ba laifi bane ba shine bal billahi ta'ala shin baka ga baka fahimci faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa ba ni ne shugaban ƴaƴan Adamu amma ba alfahari nake ba bi ma'ana abin da yake nufi yace ba na alfahari da shugabantakan nan nawa ba na alfahari da manzantakan nan nawa bari abin da nake yin alfahari da shi bil ubudiyyati da tsantsar bautar da nake yi wa Allah domin ita ce ɗaukaka ita ce kuma dukkan ɗaukaka كفى شرفا تقديم العبد عبد عبد على الرسول في قولي واشهد ان محمدا عبده ورسوله kai ya isa ka can cewa manzan Allah baya alfahari da manzantaka yana alfahari ne da bautar Allah shine wajen faɗin da Allah ya ce idan zaka idan zaka karɓi kalmar shahada ka ce wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai da aka fara kawo abdu kafin a kawo rasulu kasancewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi alfari da ubudiyya sama da risala shi yasa saboda wannan alfarin nasa ne duk wani mukami da ya taka da abdu Allah ya kira shi da ya taka mukami ne ya gana da Allah sai muka ji Allah yana cewa a da ya taka mukami da Allah zai saukar mishi da manzantaka sai muka ji Allah yana cewa alhamdulillahi lazi anzala ala abdihi kitaba da ya taka kuma makami na cewa a a a a a a aiko shi ya zamanto manzo sai muka ji Allah tabaraka wataala yana cewa tabarakal lazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamina naziran da ya taka makami na wata kan ya zamanto hakikanin bauta ga Allah sai muka ji Allah na cewa wa inna wulan ma kama abdullahi da ya tafi kuma kololuwar makami ya je ya yi ma'arfa irin tashi ya sadu da Allah ya ganshi ido da ido sai muka ji na cewa subhanallazi asra bi abdihi duka wa'annan makaman ba inda ya faɗi rasulu ko nabiyu a cikin su ashe kenan da ubudiyya yake yake alfari ashe kenan alfarinka ba da jini bane ko wani makami ko ƴaƴa ko dukiya a'a kayi alfari da me da tsoron Allahnka ka yi alfahari da me da baiwar da Allah ya maka shine abin alfahari ba da wannan ba shi ta shi radiyallahu ta'ala anu yake faɗa a cikin diwani yake cewa bi kasbin ya kuna da irsu inda nabiyina wa inda lal juhali zal ilmi wal da fata tafsiru bi kasbin ya kuna da irsu inda nabiyina alayhi salatu lillahi adul awalimi yace bi kasbin da ƙoƙari ne da tashi da nema ake samun gadon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta da nan ne ake samun gadon manzan Allah ba da mujarradin jini ba in ka samu mujarradin jini amma baka samu aikin ba baka samu gadon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda jini yana gado da tabbas kan'ana ba zai halaka ba amma saboda jini ba shi da wani amfani Allah ya gaya wa annabi Nuhu alaihi salatu wasallam yace mishi me yace ya Nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayra salim fala tas'alni ma laysa laka bi ilm cewa ba ahlinka bane ba ba jininka bane ba saboda bai aiki irin naka idan baka aiki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka samu gadon manzo Allah ba idan baka aiki na shehu tijani ba ka samu gadon shehu tijani ba idan baka aiki na shehu Ibrahim ba za ka samu gadon shehu Ibrahim ba wannan haka abin yake an fahimta وروى وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في سوق المدينة فرأى غلاما أسودا يقول an rawaito cewa manzala sallallahu alaihi wata rana ya wuce ta kasuwar Madina sai ya ga wani bakin ya bakin bawa yaro ne baki kuma bawa yana cewa manishtara ni fa ala shartin Allah yamna anis salawatul khamsi halfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wane ne zai siye ni dan Allah duk wanda zai siye ni na yadda ya zo ya siye ni amma da sharadi guda daya kada ya taba hana ni salloli guda biyar a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fashtarahu rajulun fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yarahu inda kulli salatin saboda aka aka samu wani mutum ya siye shi kuma annabi ya kasance yana ganin sa bayan kowace sallah yana yin sallah a bayan annabi fa faqadahu fa sa'ala an sahib fa sa'ala anhu sahibahu wata rana manzo Allah an gama sallah ya dubi yaron nan bai ganshi ba sai ya tambayi uban gidan yaron ina bawanka fa qala mahmum yace manzo Allah yana nan yana fama da zazzabi ne mai zafi fa adahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya tafi ya je ya duba shi summa sa'ala anhu bada ayyami manzo Allah ya kuma tambaye sa bayan kwanaki bai ganshi ba faqila aka ce manzo Allah huwa kabi'un muttahi'un lil maut allazi wallahi kun bi yace manzo Allah aka ga anzabi yana cikin matsanancin hali yana ma kan kamar kakarin mutuwa ne ko yana jira mutuwa ne saboda rashin lafiya ta tsananta faja'a wa huwa fi baqiyati harakati wa wa ruhu fatawalla ghasluhu wa dafnuhu wa dakhala ala al-majid wal asar amrun azim annabi ya je da shi na karshe karshen komawa sa ga Allah a gaban mazala sallallahu alaihi wasallam ya fita annabi sallallahu alaihi wasallam ya jibinci wanke shi annabi ne ya mishi wankan gawa sallallahu alaihi wasallam annabi kuma shi ya binne shi da hannunsa mai albarka lamari ya girmama ga sabon manzon Allah tsakanin al-ansar da muhajirun fa nazlatul aya inna Allah alimun khabirun aya ta sauka hakika Allah masayin daga abin da kuke aikata da gare ku wa bi'a kuma masani ne daga abin da kuke aikatawa abin da kuka koyi a zuciyoyinku qala ibn shaykh fi fi hawashi ibn shaykh yace wan nasabu wa in kana mu'tabaran urfan wa shar'an hatta la tatazawwaju sharifatu bin nab'i qala fil qamus an nab'u muharrakatun jilun yanziluna bil bada'ihi bayna al iraqaini wa huwa an nab'i muharrakatun intaha illa annahu la ibrata bi inda zuhur ma huwa azamu qadaran minhu wa azzu wa huwa al-iman wa taqwa ibn shaykh yace shi nasaba dangantaka ta jini duk da cewa abu ne wanda ake ba shi muhimmanci a al'ada ake kuma ba shi muhimmanci a shari'a har ta kai ga matsayin cewa mutanen na baɗo abin da ake cewa na baɗo shine mutanen da suke tasowa daga wani gari zuwa wani gari su zo su sauka a wani gari mai ake mai ake ci musu jauro ko mene irin wa'annan mutanen da suke ba su da gurin zama kawai yau idan aka zo wani eh fata ce ko masu je ce yana ala ayi halin ba a yadda su auri matsaukakan gari a zai a ce kowa dan cirani ya zo ya auri yar sarki a ba a yadda idan ya tafi ina aka sanin danginsa ina za a neme shi an fahimta to wai fulani ga suna faɗa irin ku na fahimta ko sai dai duk da haka la'ibrata bihi ba a juyawa a dubi wannan abin idan wani idan mutum yake shi baroroji ne ba a dubawa cewa saboda baroroji ne ba zai auri matsaukaka na wannan garin ba idan aka samu wani abin da ya fi wannan abin daraja a tattare da shi shine me idan aka same shi da tsoron Allah da imani cikakke to ko daga sama ya wado a aura mai kwaya tafi an fahimta kama la tazhar la tazharul kawakib inda dulu'i shamsi kamar yadda aka sani duk girin duk hasken taurari idan rana ta fito ai ba a ganin su saboda haka duk rashin danginsa duk rashin sanin a ina danginsa suke idan har an same shi watakan mai tsoron Allah ne da cikakken imani akan iya aura mai mafi ɗaukaka nasaba a mutanen garin. Falfasiku wa in kana ƙurashiyun nasab wa ƙarunun nashab la ƙadara lahu inda al-mu'min taqi wa in kana abdan habashiyan wal umur allati yaftakhiru biha fi dunya wa in kanat kasiratu lakinna an-nasbu a'laha min haythu innahu sabitun mustamirun غير مقدور التحصيل لمن ليس له ذلك بخلاف غيره كالمال مثلا آه فإنه قد يحصل للفقير مال فيبطل افتخار المفتخر به عليه وكذا الأولاد والبساتين ونحوها آه فالفاسق شو يتي فاسق ابن شك يتي فاسقي كودا كو wannan fasikin nasabarsa ta dangana da ƙuraishawa kaga mafi tsarkin nasaba kenan ƙuraishi ko to fasiki ko da ko ko da ko ba ƙuraishi ne ko kuma a'a ƙaru yana da nasaba da ƙaru na wajen arziki ƙarshe kenan to ba shi da ba zai zama sama da mumini ba mai tsoron Allah ko da ko wannan muminin bawa ne bakin fata an gane ko da ko wannan muminin bawa ne bakin fata lamuran da ake yin alfahari da su suna da yawa a duniyan nan sai dai mafi ɗaukakan abin da aka fi alfahari da shi shine nasaba na jini saboda mai Allah yake amfani da nasaba na jini ba don komai ba ne ba saboda shi ne abin da yake wanzuwa har abadal abidina kuma duk wanda ba shi da wannan nasabar ba zai taɓa samunsa ba bi ma'ana idan aka ce wannan sharifi ne jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk yadda zaka kai ka kawo duk aikin da zaka yi ba za ka taɓa zaman tuwa dai sharifin nan ba sai dai ka zama sharifan ƙaryan nan an fahimta eh haka zalika a a me yake suna haka zalika a ce maka wannan jinin shehu tijjani ko jinin shehu ibrahim duk yadda ka kai an kai ba jin nan bane ba ba fa za ka zama ba sabanin wani su abubuwa kamar dukiya idan kai alfahari da dukiya rubba ma wani lokaci a samu wanda zai zu talakan da kake rainawa kake mai alfahari ya shiga kasuwa ya samu dukiyar da kai baka samu irin wannan ba ko kuma ku jawo ya samu dukiya kwatan kwacin irin haka kaga wannan alfarin da yake ya kare ko ba haka ba ko kuma misali ƴaƴa kana yi wa wata tana yi wa wata gori ba ta da ƴaƴa a sannan a tashi wata rana Allah ya azurta ta da ƴaƴa kaga wannan gorin ya kare ko ba haka ba ko kuma ko kuma gonaki da sauransu fali zalika khassa Allahu an-nasaba bi dhikri shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya jibanci ya yake banci nasaba da ambato wajen cewa kada ku ringa alfahari da nasabar ku ya alfahari bari dai da wata kan ainihin bautar ku na Allah wa abdala i'tibaru bin nisbati ila taqwa li ya'lama minhu butlani i'tibar ghayrihi bi tariqil aula inta Allah tabaraka wa ta'ala yayi amfani da nasaba ne cewa don kasancewa idan nasaba wanda ita ce dawamammiya da wanda ba shi da ita ba fa zai samu ba Allah ya ce to kakkai alfari da ita ina kuma ga abinda idan kai alfari da shi wani ka zai iya samu wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi inna rabbakum wahidun wa abukum wahidun la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li ahmara ala aswada wala li aswada ala ahmara illa bi taqwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangijinku guda ɗaya ne babanku guda ɗaya ne shine annabi adamu babu wani fifiko ga balarabe a sama ga baubawa babu kuma fifiko ga baubawa a sama ga balarabe ba wani fifiko ga farin fata a sama da bakin fata haka zalika babu wani fifiko ga bakin fata a sama da farin fata sai da tsoron Allah wanda yafi tsoron Allah shine mafi daukaka kawai wa ala hadha ijma'ul ulama'i kama qala fi barul ulumi haka haka ijma'in malaman musulunci ya tafi kamar yadda zuwa cikin littafin bahal ulum qala ba'dul kibari wayan su shashi na manya manyan waliyan Allah suka ce al mufadalatu bainal khalqi inda Allah li nasabihim la li nisbatihi fa hum min haythu nisbati wahidatun yace falala fifiko tsakanin bayan Allah yana samuwa ne ta danganin su ga Allah an fahimta ba ta danganinsu na jiki ba domin ta danganinsu a kai ta danganinsu gabaki ɗaya ta danganinsu na jiki dukkansu mutum ɗaya ne su ne dukkansu daga 'ya'yan annaba adamu suke kuma ƙasa ne su amma ta ɓangaren ubangiji shine inna akramakum inda Allah a takakum wanda ya fi ku fifi ku a wajen Allah shine wanda ya fi ku jin tsoron Allah wala yahsubu tafadul bil a'mali dan haka baya ingantuwa bai yiwuwa ka ce saboda kafuwa na aiki saboda haka ka fi shi daraja a wajen Allah a'a bai yiwa faqad yasbiqu tabi'u al-matbu'a ta iya yiwa mai bi ya wayi gari ya wuce wanda yake bi a wayi gari a ga muridi ya wuce shayin sa a wajen Allah nawa akai walau kana sharafu lil ashiya'i min haythu sha'aniha aw muwatinaha la kana sharafu li iblis ala adam fi qawlihi khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin da a ce ɗaukaka tana samuwa ne ta hanyar yadda kawai abu yake a duniya ko ta hanyar bigire yadda bigire yake to ai da za a ce tabbas iblis yana sama da annabi adamu saboda abin da iblis din ya faɗa kamar yadda alkur'ani ya gaya mana iblis ya ce ni ba zan yi wa annabi adamu sujada ba saboda khalaqatani min narin ka halitta ni ne daga wuta wa khalaqatahu min inin shi kuma ka halitta shi ne daga yumbu ta yaya wanda aka halitta daga wuta ya zo ya kaskantar da kansa ga wanda aka halta daga yambu walakin lamma kana sharafu ikhtisasan ilahiyan la لا يعرف إلا من جانب الحق تعالى جهل إبليس في مقالته تلك وصح الشرف لآدم عليه السلام عليه السلام عليه والخيرية أما da yake shi ɗaukaka zaɓe ne na Allah tabaraka wata'ala ba kuma wanda ya san wanda Allah zai zaɓa sai ta ɓangaren Allah ba wanda zai ce wane ne wane ne wanda Allah zai zaɓa ba yiwa sai wanda Allah ya sanar ma shi sa iblisu ya jahilci lamarin har yi tunanin yana sama da annabi adamu kuma su yi sa annabi adamu alaihissalatu wasalam yake sama da iblis wasu ila isa alaihissalam an tambayi annabi isa alaihissalatu wasalam ayyun nasu ashrafu wai a cikin mutane wane ne madaukaki wane ne wanda ya fi girman daraja faqa bada qabdataini min turabin ya ibi wai kasa guda biyu a hannunsa na dama da na hagu sun makala sai ya ce ayya hazaina ashaf a cikin wa'annan guda biyun wanne ne fi daraja suka shiru babu wanda ya fi daraja summa jama'ahuma wa tsarahuma sai ya tara su bi ɗaya zubar da su wa qala yace annasu kulluhum min turabin ai mutane baki ɗayan su daga ƙasa suke wa akramahum indallahi atqahum wanda ya fi su girma a wajen Allah shine wanda ya fi su tsoron Allah qala salman al-farisi radiyallahu anhu salman al-farisi yace abi al-islamu la abul liswahu zaftakharu bi qaisin aw tamimi yace ni babana shine musulunci ba ni da wani baba in ba musulunci ba idan wasu suna yin alfari cewa su yan kabilar qais ne ko yan kabilar tamim ne ni ina alfari ni dan kabilar musulunci ne wa fil hadith ya zo a cikin hadisi inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum Allah bai duba zuwa ga surorin jikinku a wannan fa wannan fari ne ko wannan ko waccan balarabiya ce dan aka tafi wa'inda ba larabawa ba ko wa'inda ba farare ba daraja bai kuma duba zuwa ga dukiyanku a ce wannan ne ya fito daga masu kuɗi dan aka shi ya fi cancanta ya zama to halifan sheyiwa ne a bari je ko yana duba ne zuwa ga zuciyoyinku da niyoyinku wa qala alayhi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ayyuhan nasu innaman nasu rajulun muminin taqiyyun karimin ala Allah wa fajirun shaqiyyun hayyun ala Allah yace ku sani ya ku jama'a mutane kala biyu ne a wajen Allah walau ya zamanto mutum mumini mai tsoron Allah karimi a wajen Allah walau ya zamanto mutum fajiri a a a a a wajen Allah wa an ibn Abbas radiyallahu anhu ma an kaura daga sayyidina Abdullah ibn Abbas da lokaci radiyallahu anhu ma yace karamul duniya alghina wa karamul akhira attaqwa girma a duniya shine dukiya girma a lahira kuma shine tsoron Allah warawa an waruya an abi hurairah radiyallahu anhu arawaito daga abu hurairah radiyallahu anhu yace annan nasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace annan nasa yuhsharuna yawmal qiyamati summa yuqafuna summa yaqulu Allahu lahum za a tashi mutane ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da su hadari a garin ko to ina ganin ya kamata mu tsaya mu kwana a nan wajen saboda a dai eh sai mu tsaya nan wajen zai fatiha ma tsatu fatiha amin abin da ya kamata a sani wannan fasalin shawar radiyallahu ta'ala anhu yana so ya ga maka duk wa'annan girmamai girmame da ya faɗa da darajoji na sufaye da makamai da suka tattaka har tun daga kan makamin muraqaba suka wuce makamin mushahada suka kai suna yin mushahadar zati min wara'in hijabin kasifin suka kai makami suna mushahadar zati min wara'in hijabin hijabin raqiqin suka kai suka kai makamin ru'iya kar kai tunanin cewa wai a wannan zamanin da muke ciki Allah ba zai wa wa'insu kyautar wannan abin ba cewa sai wa'inda suka wuce can zamanin shekara dubu da suka wuce bai yiwa haka Allah tabaraka wa ta'ala yana yin kyautarsa ne ga wanda ya ga dama kuma ba wa'insu jama'a bane kare Allah ya ce sai iya wa'innan zan bawa banda wa'innan in dai wane ya fi ka tsoron Allah komai girman ka komai nasabar ka zai iya finka ne kai a wajen Allah shine kai wannan magana shau radiyallahu ta'ala an yana faɗa yana cewa ba abu abin da na barwa mutane na sai dai ku bi abin da na gaya muku amma kakkai tunanin kana danganta kaina kanka da ni amma kuma baka aiki irin nawa bai yi ba idan kana so ka zaman tonawa to ka bi ni a aiki na da magana ta da ayyuka na baki da wannan kuma shine abin da aka wayi gari ya aiki ya wahala a da'irar sufaye tun balle da'irar tamu ta ɗariƙar tijaniya kawai muna mun wayi gari mun- muna tunanin cewa duk wa'innan abin jini ne kawai kuma bai yiwu a ce jini ne lillahi wa rasuli muna girma duk wanda yake da jini na waliyan Allah muna ba su girma muna duban iyayensu a ciki amma wanda ya fi cancanta shine wanda ya gaji waliyin nan ta aikinsa kawai ba ta nasabarsa ba kawai wannan shine magana gaskiya an fahimta wannan shine magana gaskiya
Amin.
fata masu zafi fata Amin.
amin Yes.
Amin.
Amin. Amin. Amin. Alhamdulillah.
Ni na bashi.